بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata takwas ga watan rabi'in nisani shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da lafiya idan ba a manta ba a cikin littafin mu mai albarka اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيطان mun tsaya a darasi na 84 za kuma mu tashi darasi na 85 insha Allah ta'ala za kuma mu tashi farkon kitab ko kitab na dari kitabu zama a cikin hadisai dubu biyu da shida da wannan littafi ya kunka gaba daya mun karanta hadisi ɗari biyar da sittin da shida za mu karanta hadisi yau na dari biyar da sittin da bakwai insha Allah ta'ala muna roƙon ubangiji mana cikin sarki eh mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu malai yake kitabu zakat littafi ne da zai bayani akan zakka bayan an gama bayani akan abin da ya shafi sallah kaga da ba karwa ne da ibn Umar hadisin da Bukhari da Muslim suka hada kai annabi alayhi salatu wasallam yake buniyal islam ala khamsi an gina musulunci a kan abubuwa guda biyar na farko ce shahadati Allah ilaha illallah sai dawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma lallai annabi muhammad manzo ne na Allah muka kuce sai ce wa iqami sala da sai da sallah wa ita'i zakka da ba da zakka wa sawmi ramadana da azumtar azumin watan ramadana وحج البيت لمن اتبع اليه سبيلا da biyar da tashi Allah ga wanda ya samu iko yake da kudin da zai ya cika jarai da fa'idodin da ake zuwa cikin haji to malin sai jini wani jari zakka da kuma ba da zakka um Abdullahi da Abbas Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yana cewa zakka da sallah kusan abubuwa guda uku kai duk inda ka ji su to wato ana faɗar su ne yan biyu idan Allah ya hukuncin sarki yayi bayani akan bautarsa sai kuma yayi bayani akan kyauta ta wani yace ka tsau ayoyi da yawa za ka ga misali wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a sai ke wajin walidayni ihsana sannan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana قل تعالوا أتل ما أرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا haka sai ka bada misali kamar idan yake idan Allah yake ku kai da sallah sai ke ku bada zakka yake yan biyu ne aqimu salata wa atu zakka to haka ibnu abbas ya kawo wannan sannan kamar da malamin suke kawo idan ita zakka zakka da sallah a gwani a cikin alqur'ani sun doguri kisan 27 inda Allah zai magana akan asimu salata wa atu zakata yuqimuna salata wa yutuna zakata fa in tabu wa aqamu ko fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa kallu sabila to guri a cikin da bakwai za ka samu alqur'ani duka yan biyu ne sannan inda zakata dole ta kadai babu sallah a jikinta ita kadai guri 30 ta zo a cikin alqur'ani sannan inda salata ta zo ita kadai asarka kuma da ma'anar zakka ko sarka ta da dauri malai kace an samu guri ta biyu wanda ya bayyana a cikin alqur'ani malai dai bi anan shine magani cewa wato zakka wani rukuni ne daga cikin rukunan musulunci shi da da yana wa kariya shi wanda suka hana zakka bayan annabi ya bar duniya lokacin da yazo zai yaki ahlul ridda da yazo sai da yawo ya raka yaki mutane bayan ga abin da annabi yake umirtu an uqatilan nasa ko a kai da du'a la ilaha illallah ya ka masa wannan hadisi cewa annabi cewa an umarce da ya ce mutane an sun sun ce da babu abun bautawa da cancanta da Allah sai ya kawo masa gaba da yake mai da ba a lura ni ba aka mumin ni ji ma in dai suka yarda da Allah da manzansa to jinin su ya kubuta da gare ni sai yake da shi ai da zakka da sallah da kan gwati shahada duka ba a raba yace yadda ba za ka raba sallah a ba za ka raba a wato cancanta da abun dawo ba wanda ya cancanta abun dawo sai Allah ba kuma annabi Muhammad manzo ne yake haka ita ma zakka da sallah ba a raba yace idan dai mutum laumar auni anaka kani adunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace la kafantu ba alaihi yace da za ka ana karamar afiya wanda zamanin annabi da suna bayarwa yanzu suka ana kawo da annabi ya bar duniya yayi kaura suka ce wala su bayarwa yace wallahi da je na yace su akan wannan dan barake shine ba dai sai da Umar yace da kansa sai ya gane cewa lalle wannan matsalar da sai da Abubakar ya kabu wani gudi Allah ya war a cikin sai hakura sannan da tarbi sai kawo aya ji sai da Abubakar wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in ma da auqutilan kalatum ala aqalikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a ya karanta maka wannan aya sai da Umar ji da duda to saboda haka malamai suna bayani akan cewa duk wanda yayi juhudin zakka yake da jaga wajibin da baka fada kwata kwata za a yace yayi ridda idan kuma yayi jawabi da yake bayarwa sai ka ce za a ji a fada shi ba za a yake shi ba wajibi ce amma ba zai bayar ba kamar yadda ana samun mutane a cikin al'umma yanzu ko ni ba na manta akwai lokacin da wani matashi ne da ya aure ba lokacin yazo ya ce ma bayanin da ta ne masa kusan ya ku ta sadi yana zuwa ba ko bar gida lokacin ko aure ban ba yanzu mu zauna ko bar gida ne ni na kusan awa ma bayani da kan yake mu gaskiya ba zai iya fitarwa ba Allah kurkuru ya ga wani jiki nace me yasa bana zo bari in ce ba na da ne ko barbare a dauka misali ki zo da ga nake da yadda yake ina aiki ina aiki ne yawa ayyo amma wallahi sai da Allah ya majjara ba irin fadaukin da yake guda ya tafi da jeje kaza sai da bi dau lokaci da sai da dan fashi ka taba kare shi ka fashi komai na ga illar kenan komai sai da akwaje sai da ya koma alwajibi daga baya yanzu da nake yana wata harka da ba sai na ga kwatancin kamar yana kan tasowa eh ya kamata ba an yi gudu na wai da dakka to so da haka wannan yana da cikin horon da Allah yake wa mutane sun hana da saboda haka ba da zakawa jini shi sa a wasu ke da horo na cewa idan mutum ya zo ya yarda da wajibin da yake bayarwa to shugaba zai ce takura wa sai an fato da taku bin raguya da shi da Abubakar Abdul Aziz daga cikin magabata suke cewa bayan an zo an kwata kuma sai a kwata rabin dukiya sa horo kenan idan yana da miliyan biyu aka kwace rabin da ka shi kaza yana dubu hamsin ne to sai kuma a kwace mai miliyan ɗaya a saka abin shi mai sauran magabata duk sun ce a kyale jira kawai a dai ba shi kawai da kan amma shi ne za su bi da rahuya yana da ra'ayin cewa kawai ta mahoro kusan shi yake da wannan ra'ayi kadan ne amma ni dubo sun ce kawai a baji zakari ta kai to yanzu za ku gaba a wato amfani da shi yanzu zai a baji zakari to kaga wannan za a iya cewa alƙali zai iya kallon zai iya aro ra'ayin isaatu bin rahuya in ya ga sun ya ga mutum da dangan soje da a karanci ya Allah zai aro ba ka ba Allah ya baka kuɗi me yawa zai ce sau ɗaya cikin arba'in ka bayar kawai ka ce ba za a bayar ba wannan ai ya danganta ya magoro da Allah ya ga dama kai za ka rika zuwa a ba amma dai yace kai na wajen ta ka rika ba ku shi za ya ce wa atuhu min malin lahi alladhi ataku ku ba shi daga dukiyar da muka ba ku ba ta ba ku kanka ba ba da tsari ba ne an nuna mun ba Allah da yake ga miliyoyi in lokaci kwance a kofar garin sai ni na gani yana tsara mota haka sai mun tsawon shekara 25 baya miliyan of naira ya gaya gado ni na gani za a yi zai tattara mutane tura a cikin mota a baki naira 20 hankalin su su sama da shekara ashirin da biyar a ce wanda yake zuwa mutuwa ya mallaki sama da miliyan hamsin misali a shekara ashirin da biyar ba wanda biliyan ce a yanzu bai da komai yanzu karan mutane to ba ruwan Allah da yawa wannan abubuwan ya kamata mutane su lura su fahimta cewa idan Allah madaukakin sarki ya ba ka dukiya to wajen da kai a cikin al'ummar ba kowa ba kowa sai wakili ne sai to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a lura da shi kuma a kiyaye to riga wani ya kawo mana anan shi kitabu zakka hadisi na farko wani hadisi a irin kudi ne radiyallahu anhu an karbo daga wato hadisi Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'id ibn Malik ibn Sinan yana cikin mutum bakwai kare shi kana da kare da Nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da aminci Allah tabbata a gare shi yace laisa fi ma duna kamti awatin sadaqa babu kun ga an ce sadaqa ba wai ana rubun sadaqa noma ne da kaza ba ita ba ana magana ne akan zakka to yace to duk wanda ba shi da ukiya wato wanda yake da ukiya kasa da guda biyar babu zakka a kansa misabin zakka a wannan shekarar nawa ne bakwai nawa bakwai dinar ya bada don ya da ruwan gobe misali ya dauke shi aka abrar zuwa da ruwan gobe miliyan ɗaya da dubu ɗari ta miliyan ɗaya da dubu ɗari ta wanda za ka ga kuɗin da mutum zai bai kai dubu hamsin ba banda wato dubu hamsin gaba ɗaya bai kai dubu hamsin ba dubu arba'in da tara zai ta gana da abin da ya kama da yanzu to a cikin miliyan biyu ko a ce kama da dubu hamsin mota ta kawo gonar za ta iya cin dubu ɗari da rana ɗaya haka ne rana ɗaya kawai ka fito wani abu ya faru ta ci dubu ɗari da hamsin to wanda ya ba ka kuɗin ya ce ka ɗau dubu hamsin a shekara ka bayar ai wanda ya wannan ba ya cika butulu ko dai ka babu butulin ne na gaske to kaga a da ba ba wanda ake fitarwa daga abubuwa guda uku kamar da malamai ke cewa a cikin shi ne azzakatu ila wujuhin maqsusi min malin balaga nisaban bi mustahaqqihi sa'ati ita zakka wato shine ba da wani yanki shi bandan sai shi da kuma da ba ko ba ko shi bandan sai daga dukiyar da ta kai misali ga wanda ya cancanta a jar'anci su ne mutane takwas ɗin da Allah ya lissafo inna masadaqatu lil fuqara zuwa karfi su za a ba wa zakka kamar yadda zai zo nan gaba ya gaya mana su waye za a ba wa zakka to shi ne malam yake wannan za a ba wa kaga na farko ke da ma abu da uke bada ala ayi wal bashi a wadda kudi zunzuru shi kuma kudin nan zinari da azurfa wanda shi ne babu jin zinira da dala da kai ba da kowane irin kudi domin akwai karanta al-musannaf na ibnu abi shayba za ga ra'ayoyin wasu da suke ganin in dai kudi ba wayannan biyu bai ba zakka duk abin da ya wuce dunan kuɗi za a fita mana da zakka wannan shi ne zancen da ya fi kowanne inganci wanda yanzu mun gane zakkar kuɗi idan wato kuɗin ka bai kai wuƙiya biyar ba ko ta wuƙiya ɗaya daidai take da dirhami arba'in dirhami ɗari biyu shi yake lissafin shi ne daidai da wancan wancan tunanin da aka faɗa dirhami ɗari biyu shi ne adadin kuɗin kawai ba ruwan mu yanzu da jira abincin da ba da jini ke amfani ba amma wannan one point nine ɗin shi take jira a mika bibi daidai take da wannan kuɗin a yanzu domin kowace shekara za ku ga sabuntawa ake a ga mene ne kimar kowanne sai a saka shi a misali na zakka wannan shi ne abin da ake tsawa da zakka to shi ne ma da yake mana walaita bi ma duna kamti zaudi sadaka sannan duk wanda yake da raƙumi kasa da yanzu ma babu zakka shi ma raƙumi sai an sami guda biyar zuwa sama sannan za a gudu da to ya zakkar raƙumi take take shine wato kaga shine abin da ya shafi wato to almawaji ko zaudi kaga akwai raƙumi akwai kai akwai awakai duk za a gudu musu da zakka idan mutum yana da raƙumi guda biyar to zai fitar da akuya ɗaya guda ɗaya ba rakuman zai kama ba akuya yi zamu guda ɗaya in ba shi ta ba shi ya ba da ita a matsayin zakka kowanne wayannan din kamar da muka faɗa wa bi kulli saudi jazu haka zai ga fitarwa suna nan biyar sai wata biyar din ta kawo kaga sun zama goma to idan suka kai kowace biyar za a fitar mata da akuya daya har su kai ashirin da hudu suna zuwa matsayin ishirin da biyar kuma to an daina fitar da akuya sai a samu ita wato sabuwar ko kuma raƙumin a samu ibnatu makasin ɗan ne naƙuda wanda aka yayi kenan uwar take da shi ita za a fitar a waɗannan guda 25 haka za a yi fitarwa har da kai guda 35 abin nufi da kai 25 har zuwa 26 da bakwai da takwas har 34 wannan guda ɗaya ne za ka fitar yar ne ba guda wanda wanda take na guda an kusa yi mata kawo ita za a fitar har zuwa 34 daga 35 kuwa an gane ko ana wannan gabar amma 36 shi ba kuwa har zuwa wato 45 goma da karu shi kuma za a fitar da ibnatu lahuni yar mai jayo a ga wanda take wata ko wannan shi jayowa ce wannan kuma na ku da gaba a baya ba wata kan ba wannan kuma an haifi kan wa ana jayi da ita to wannan biyar da ne da za a wata shine ibnatu lahuni tunda 36 zuwa 45 sannan kuma da zarar wato a ta kai arba'in da shida zuwa gaba to shi kuma da wannan lokacin sai a fitar da in ka zuwa bikin ta ga samu a nan can guda goma da zai tsaro to daga kuma goma ya ku goma ƙara sha biyar don ka gane da zamu arba'in da biyar har zuwa bikin to sai ka fitar da hikka ita ce wanda wato dan barci ya kai kamar da budurwa ce ya kai ba da kakarta ya bai ya kai ba da binta ita ce kai ba ba shi wanda ku kana wannan bayani sun zai da karano su su ba ba da suna kawo ce in ka karanta da zala yana da yawa in sai karanta da shi to saboda haka da zara an ji ya wani da zuwa cikin to ɗan budurwa za a bayar wadda ta kai matakin da za ta iya ɗaukan juna biyu ɗaukan ciki an ce wani malamin gwamnati ya ce juna juna mutane yake da daukar su ne dabbobi sai da ake daukar ciki a juna juna a kaya sai dai ake gaya wa mutane ba za a ce a ce ma juna juna biyu ne ko wannan bai ba alaikum salam na'am na'am eh eh haka ya kamata gaskiya wannan mutum zai da su tana da muhimmanci abin da yasa hikima a wajen ji abin da yasa ake so a baya mace domin shi ma wanda za a ba a dora shi ne hikima dan a dora shi dan ba a zo kowa kullum da zama kallon a ba kana maulawa kullum zo kowa zo ya ji a baya shi za a yi zo za ka ba da zakka ka ba da mai kauri yawa in ka ba mutum mai kauri ana ba mai zuciya mai Allah da shi ma zai dora da ko har ba za ka ji gaba san kada ba zai karo aure misali sai ka ga kamar abin ya shiga wani ne na alaikum gratuitin ta kenan ko na na bayyana na bayyana idan aka ba mutum gratuity miliyan biyar goma sha ɗaya ashirin magana da ba da yake cewa an ba ka kuɗi za ka fitar ai a cikin ƙa'idojin da ka ji a kai an dai haula alaihi da hauli sai ke kara ta ce wani a kan kuɗi wata baiwa Allah ina ji ai da zo ce ka ga mai mana wannan tambaya ce idan kana zo kana so in kira zo ki fitar za ki fitar amma ba wajibi ba ne domin bai kika jarabi ba bai kika jarabi ba ta bani wata kila abin da wani zai hararo kayan ciyarwa mutum ne yake da gidaje na jiyarwa da zarar an sai da gida mutum ya zo ya sai da tsari ya fitar masa ba zan ce kana da tafi wani wani a wata kila da yawa shi za a ke wannan tambayoyi idan kana da gida yanzu za a biyar duk ran da aka biyar duk ran da aka biyar kuɗin ya zo ya kai da samun da ka to ka fitar masa wanda yake da kadarori na ciyarwa to za ku dan mutu da zakka za mu zo kan al'aru insha Allah ta'ala to wannan shi abin da malai yake faɗa to da zara kuma wato a dabbobin sun kai daga 61 an gane ko an zo a cikin da wata wato goma sha biyar sun ta taru shi kuma a nan lokacin za a fitar da jaza jaza a yi shekara nawa kenan eh shekara nawa wanda ta girma wanda ita ce wanda wato wani kila ta kai matakin da tana da ciki ba shekara biyar shekara biyar a wannan masu dabbobi suka ji ka za ku yi rigima in shekara biyar ta san in shekara biyar shekara shekara biyar ba to da zarar kuma ta kai yan shekara wato da dabbobin za kuma sun kai zuwa saba'in da shida a zuwa saba'in wata sha biyar sun ta karu to a nan lokacin kuma abin da ake so ka fitar binkala huli guda biyu daga saba'in da shida zuwa saba'in guda biyu za ka fitar ƴaƴan masu shayarwa guda biyu za ka bayar daga saba'in da shida zuwa saba'in da biyar idan mun gane lissafin za mu ga daga ɗaya zuwa biyar guda biyar akwai abin da za a fitar daga biyar zuwa tara har zuwa goma sha biyar ko to haka za ka yi ta ɗaukar lissafi da ka zo ka gama da goma sha biyar zuwa ishirin da biyar kuma sai ka koma ƙara sha biyar biyar haka har ka je zuwa tasa'in to a nan kuma tasa'in saba'in da biyar zuwa tasa'in ne ne ke ta da burin guda biyu za ka fitar idan babu sai ka je a yi ma ƙa'ida malamai su yi iyali a kan wannan bintala dole sun nawa nawa za su kama sai a gaya ma kuɗin su a siyo ko kuma wato a karɓi kuɗin a hannun ka a ba da zakari wannan shi ne abin da ya zabara kuma kimakai kuwa sai sun kai guda arba'in tun daga arba'in har zuwa ɗari da ashirin an gane ko yawwa wato idan ka kai guda arba'in za ka fitar da afiya guda ɗaya a arba'in daga arba'in da ɗaya kuma zuwa ɗari da ashirin sai ka fitar da awakai biyu idan ɗaya ta ƙaru a kan ɗari da ashirin kuma ya zama ɗari da ashirin da ɗaya to nan guda ɗaya ta ji Allah ma sai ka fitar da uku sai a koma da sabon arba'in arba'in ai da ma na biya kai ba tun a baya rabi a kai ba to tana a hawa arba'in da ɗaya ɗari da ashirin da ɗaya to kuma sai ka koma fitar da arba'in sai ka fitar da guda ɗaya ba ne ne kaga wata rukuta da aka yi ba cewa daga arba'in ba muka daya daga arba'in da daya har zuwa ɗari da ashirin guda biyu sun sai za ka fita amma daga ɗari da ashirin da ɗaya zuwa sama kuma duk arba'in za ka fita wa ɗaya shi ne lissafin ta ba wahala yawwa sannan sai shanu su kuma shanu ya ka ce ba kowace guda talatin kowane shanu guda talatin za ka fitar da ɗabi'a me bin me muku wanda wanda take muku duk wanda yake kallon jami'in ko a dubi zai ga akwai su aka yi kayan jami'in su ne suna muku wasu wannan wanda yake muku wani za a bayar sannan kuma duk guda arba'in shi kuma duk guda arba'in talatin ana zuwa arba'in kuma sai ɗauka fitar da mutum na duk wanda take ka ita ce duk guda arba'in za ka fitar da mutum na guda arba'in mutum na an ce ba mutum yanzu alaji wannan tambayar ba cewa mutum an ce ga hikimar dan dan kai ba ka zama ka samu garki ka ban da rigo ku yawa to yi na sai kin da ne bara ba dan ka ga rubi da yawa sai ba ka koyi sai kin da za mu zo mu fado su a za'a ba yawa to wannan shi ne kaga wannan gaba kenan shi sai kula da ne abin da ya guda mun da wa za a ba tunda wannan bayanin da muke yi ko a ga mun wa za a ba Na'am to shi ne ma da yake gaya mana a nan yake to kun ji yadda abin da ya zabi dabbobi wani da bi ma duna kamsa a cikin sadaka shi ma abin da ya zabi kuma azara kayan noma duk abin da ya kaga da autuki guda biyar ba da kasa duk wanda ke kuma daidai da kwano cikin abin da ke kwano da yuhu in kai noma in dai abin da ka noma ya kai kwano da yuhu to za ka mutar da rasa wannan shi ne abin da wato za a kula shi ne za mu zo gaba duk kaga kowanne za mu zo duk kowanne ma kake za mu gaba ai mu girma da kaje kowanne duk kwano da yuhu da za mu faɗi ne wato me za a kula na na eh kudin da ya ba wani wace to tambaya ce ne to misali wai wani ya gudu zaka sai ba wani miliyan biyu abin da yake cewa ba ko a kudantar da zai gudu sai ba da miliyan biyu ka san irin su misali su dan gwada su kanta da ai zaji war dubuwa zaji wannan zakka sai ba wani miliyan biyu zakka shi ma zai gudu sai shekara ta zama ta ta zo a gaban juya ba aure zai karo ba tawa zai juya ya juya ta zo ake ji ma nan gari suka ba wai an gani ko da shi abin da ba da yake ga mana to abin da za mu faɗa a nan shine idan ruwan sama aka idan ruwan sama aka ruwa ne ya yar ba an gani ruwan damuna to za a saka wannan abin gida goma a sau ɗaya a ba mabukata idan kuma kai kai ga ruwa da kanka sai aka ga gida a gurin a dole a wani ya fita shine ba dari uku ba kai kan dari uku in bai kai ruwan nan sai dai ka bada zarin gani ido kawai ka noma shinkafa yanzu shinkafa ka baka ya gaba ko sai gida saboda haka ka kai kwano dari uku sai ka bayar amma idan ba ka kai wata abin da ka bayar sai ka kai na a raba goma idan ruwan damuna ne ba wahalar da kaga sai a raba goma a dauke a baya idan kuma ruwan ban ruwa kai sai ka ga wahala ne sai a raba idan a dauke ai ba wahala ko sannan ita kuma ba magana da bayan san da kaji rabon mu da kaji mu magana ruwa muke sannan kuma a a a da zarar ita ba za ni shekara biyu ta za noma a noma noma abu da ya gaji kayan abinci wa atu haqqahu yawm asabihi ana girbewa za ka kawai magana da malaiku salamu alaihi jira ka kawai magana da malamai suke yi jire shin sai an ce yake ko wace an gaje ba kamar shi kama tana cikin wannan jazunan da tambar da su ke jawo tana cikin wannan tinda sai tana cikin abu da ko an gaje ba Ado wani ba za su waje kana tabbare da dala. Amma ba da rike ce a bayyana tashi. Eh, to domin kai ma an tashi a nan za ka yi ba da kai ba shi kenan. Yawwa. Balata. Haka idan ba ta kai in tashi ba kawo da kai ba duk da ba ka da kuma ba. Ni ne kawai a ne da shi. shi ne abin da na gaya ba ta huta duk da ba ka san fitarwa in ka tashi wannan yayi akwai ba da suke rukuta cewa a fitar amma wasu ba da yadda yawa duk da ba san kawai abin da ya yawa shi da ma zai hawa da su ta kura ma na in zai ce da ita To kaga wannan magana da kake tunda abin haka ne misali mutanen kauye da manoma suna so su Allah wa yi sai a ce da zara an fitar to sai a auna. To kaji ko an zo ne karatu shi da ba na son shiga gonar da ba ta ba sosai. Cewa su sun san buhudo da yake yin tsari. to amma ban shi a hakan misali cewa duk da akwai magana malam da suka ji tana gabar da rasa abudan to ba zan haka bane imani an auna kwano ɗari uku sai a fitar da nawa ne wani ba zai na ɗari uku ba talatin ba shi ke na ɗau kwano talatin a ba ma bukata in da ya ga baka yi sadaka a ladan gani ido har an ce shi ma a wani ladan gani ido to wani ina rawar da ke haka ne na'am na saba sosai hoto to kaga kaga idan kwano 40 ne zai ci lissafin kwano 40 ba lissafin kwano 60 ba duka da an ce buhu yana kaiwa kwano 60 haka buhu da ake yana kaiwa ku 40 ne dama okay to kaga sai an samu buhu buhu da zai kai kaga buhu biyar da biyu kenan ko yawwa wajen buhu takwas buhu bakwai da rabi ko takwas ɗin a cikin ɗari uku da ashirin buhu takwas na sai ba ja aka yi ruwan sama kuma aka yi ruwan ruwa mu kawai ruwan sama muka ce ba ruwan mu da misali wato kai Allah ne ya ba ja dawa Allah ya jire ba wallahi a'a to ai kalmar da ya ce Allah ya yi ba ja ai shi a wannan in ba za mu yaran ni kalmar da zai wata muku eh na za mu yaran cewa Allah ya ba da dawa ai kalmar ba dawo ba abin da muke magana a ai ko da yawa ba Allah ba kai wari ai ba kai wa Allah wari ba mu je zuwa mala yake to kaga wannan wato ya hadisi yana koyar da mu abin da muke da gurgurdan abin da za a fito wannan ta duk mun yi da yani dabbobi kudi kayan noma sannan hadisin yana nuna mana cewa mara ka kamalu kada lallai da kawa da rai kawai dukiya kaje ka tambayi masu zakai kai wallahi iyayen mu da bajin boko komai ba da wanda suke boko suke karatun da ka ga mutum ne bada da kawo wani bacci yake ne da ka tambaye su kai sai mu dinga zauna a hankalin ka kwance saboda haka duk kuma za su gaya ma dukiyar su na afaka ne idan suka fita da dukiya da afaka yayin da aka fita da saboda haka abin da yake daidai a rika fita da sannan kuma hadisin yana so ya nuna ba lallai ana so a kulla alaƙa kyakkyawa tsakanin mawadata da talakawa domin dukkan kayan za wato talakawa su wato su rika jin daɗin zama da abokan zaman ko ba za su rika musu mugun fata ba dan talaka da kake ganin sa da eh a ɗari mun kai gari alaikum assalam kayan marmari ba a fitar musu da zakka amma kuɗin za a fitar musu da zakka har magana suka yi a cikin littafi cewa za a fitar wa rashin zakka rashin an bai da rike ku yawa muna magana wannan akan kayan abinci sai ne cikin formulolin da ke kuma wanda zai ajiye shi za a ga ta daura a kan to tunda an je ajiya dankalin Hausa da dankalin Turawa ba da doya tunda ka ga yanzu kun lura za na je ran da dankali ya ka ce mun ai ba zuwa ala yanzu sai ka bayyana dankalin na Irish potato na Turawa sai ce mun ai idan aka fara da yin koyi da ake nake ne ba yake saboda yana ajiwa saboda haka idan kuma ka ga dai an fitin an fitin wannan abubuwan da kwai da wayannan to saboda haka dai yayi tsada sai abu da ba zai da yawa ba yace saboda a lokacin an ce samu kuɗi yadda ya kamata kwarai kuwa abin ba Allah na a yi ne kuɗi ya rabu daga wannan adadin ba zaka kuma sai dai ke za a zuwa Allah ya za ya dawo kwarai kuwa in mutum wani laifi yayi wa Allah ya gyara sai da ana yin wannan farin cikin sosai ko Allah ya kiyaye mala yace babu zakka babu la zakka da alal muslimi fi abdihi wa farasi babu da yake magana akan cewa babu zakka wato alal muslimi fi abdihi babu zakka akan musulmi dan gare da bawan ana gada mutum yana da dukiya ta bayin jewa sai ga bayin bayin da ya tara a gidansa sun kai miliyan biyar kuɗin da yake yanzu misali kaga ai kadara ce kayan kuɗi ne to shi da kace wani ku tabbata da zakka ba wa farasi da dawakansa wanda ya aji doki za ga wanda ya nuna ba shi a ce wai daga ya sunan garin nan da ke da ko hola ne ajin jira a ce dokin ajin jira ne wani uku aka je sai bon sai ko 5 miliyan haka za ka rika gani to shi ne malai ya kawo ma yake to babu zakka a kan wani sai dai idan mutum misali ciyarwa yake za mu zo mu ga gaba alaikum salam min ba da aulaji min ba da duk miliyan da ya dubu idan da ya aka yi kawara ai shi sa jama'a ta ajiye wani abu idan kana so wani ya amfana ko me ko da za ka je da sabon da ka kawo je ka tura wa wanda gamsu da shi cewa kana da kuɗi jiri ko bai ai da kira da ke al'amiri da alaiha kuɗin ka jiri ko bai kawai ba ka da alaka da cewa nawa za a buga kawai shi ne buga ke ji a turo ba ko da wanda ne ji a tura ba ce to za ka buga da kaza dan kan ba ke nan ke ma wata hudu ba ai gaba ɗaya kuɗi ko naira ɗaya ke dawo kan da ta dawo kan da ba wai dubu ɗari biyar ba. Dole ji da alaikun salam ina ga masu mutu da ka da yawa yau ba za su ba mu mu karatu da yawa suna nan ba ma ganin da mu haka ne kan kwaban da wallahi suna da jin yawa yana amma ba ma ganin amma ka ga yana yana kawo mana biyar da muna gani kare da yana kare shi ne maganar alaji ba daidai bane kuskure gaba ɗaya za a haɗa ajiyar ba shi kare kuwa eh ka ga wancan mutu ya tsira ne ba a mutum ba take Allah ya zo shi za a yi jara a ciki a gudan Allah ya laifin zala su so misali zai karbi duk wanda zai karbi miliyan biyu zai karbi miliyan biyu bai da karba gaskiya ai dan albashi majority yan albashi alfukara uwar masaki ai shi ne yasa ce majority ba wanda yanzu ka ga ai dan da ne ba wanda zai karbi miliyan biyu ba wani ko da wanda zai karbi miliyan biyu yanzu misali a wata yanzu yau da da hudu gobe zai shi ala da su su miliyan a cikin account din sa zai bude da ba zai bude ba yawa saboda kudin da yake kara waje dai ta hawa yake har kudin hala alayhi alhawli irin wannan dai a ce musu wa'azi ya ayyuhal ladina amanu anfiqu ai sai ya mutu cewa da aikin Allah da rika jiyarwa ko ne ko abin da za a yi wa mutu shi ne irin wannan za ga masu hikima za ga duk wani aikin alkhairi ne za su yi shi domin su ba zakka ce ba yawa ya aikin alkhairi akwai irin wannan mutanen da ni ma na san wasu wanda za ga duk aikin alkhairi kuma ya zo kudin da bai kai misali ba amma yana da albashi ne ko to duk wani abu da ya sani da alkhairi sai yayi akwai wani bawa Allah lokacin kamar yanzu da littafin nan ga fito da ba ko da karamin talibi ne ne ya biya ba dubu sha bakwai ɗari biyar tafsirin audawul bayan sai kawai ya ce a zaman man mutum goma ko kawai ya ce guda goma ko ya raba price ɗin gaba ɗaya ya ce a ba da wani ubace ko kuma a ɗauka gaba ɗaya a raba wasu da ɗalibin ilimi ne ba za su iya biya ba a ga irin waɗannan mutanen ai aikin da suke wani lokacin zai kuma na da zakar domin shi duk wani a wata kila ko duk wani lokaci yawa idan yana ajiye ne yana ajiye kudin har ya gari ya kai ka to bane imani an gane ko alaikum salam jera ba ne ai ai ai wannan wato magana cewa zai raba a rarrabe wasu malamai ba haramta aka yi gaba ɗaya ba abin da ya za a kawo na kaji don saboda kada waɗanda suke jiran zakka su ɗauka ba su gaba idan yau ba a kan da yawa kuma kuɗin nasa a yana bukata a ɗan rarraba mutane kamar a yanzu in dai kaga mutane na dubu ya dubu hamsin za ka iya jari ka fahimta jari dubu ashirin ma dubu goma kasa ko da ke dubu goma ya fi gaskiya yadda kayan miya ya yi tsada ka fahimta da shi ko za a gani za a ko wani da wani bawa Allah ya bani kuɗi ya kai masa haka na jari aka ba shi dubu goma kwano ɗaya ne biyu da a gabansa da ya so kayan yake tambaye da ya je ta yanzu ta ba shi dubu ɗaya da kaza ne kwano nake to wanda za yake za ka ciwo kwando dubu ɗaya da ɗari biyar misali to ka irin wannan misali dubu hamsin ne sun ka ba bai kayan miya ko shakka babu zai yi jari da ita ka ban da ita ko yawwa idan ka tsara mar yana da kuɗi kuma ka tsara mar dubu goma to ka tsara mar ƙarfi ko shakka babu in Allah ya dan wani lokaci zuwa wani lokaci zai ga ya fara tsagawa ne zuciya ne to wannan shine ba laifi ba ne amma abin da aka fito shi ne idan kuɗi miliyan biyu ne ni ba ina da ra'ayin cewa miliyan biyu ka kada da kuɗi na tsoka ka ba ba dubu biyar eh miliyan biyu ka karɓa tsada akwai mutanen da akwai wanda wallahi a mata ga yanzu ne zuciya ka waje dubu ɗari za ki ba wani Allah to kaga miliyan ɗaya ce ba da dubu ɗari ɗari mutum goma ai ba za za a fito da yawa wannan shi ne fito da haka mala ya gaya mana cewa an ali wa radiyallahu anhu kan kana nabi sallallahu alaihi wa sallam laysa 'ala al-muslimi fi farqihi wa buladi sadaqa ba wajibi bane akan musulmi dangane da fi farqi dangane da dokin sa wa buladi da kuma bawon sa sadaka tun babu da sa akan kaga san ana an faɗa kalmar da ta zo ko tun amwali wa sadaqa ko tutahhiruhum wa tuzakkihim biha babu fi tadhimi zakati wa man'iha babu da yake magana akan wato ya halatta a gabatar da zakka an gane ko wa man'iha da kuma hana zakka zai bayani akan gabatar da ita misali yanzu an shiga wani yanayi kawai da muke gaba a lokacin corona din nan wani sai azumi zai fitar da zakka sai aka ce ya halatta a fitar da zakka duk a wannan yanayin kai don hawo ta biyu misali ko uku saboda sai ba kawo ba ya halatta abin da baya halatta shine ka ajiye zakka yanzu a wannan watan za ka fitar ka dinki da har uku wannan bai halatta amma ba da kake ce ya halatta ka dinno lokacin da kafin lokacin ka ba wa jama'a ya halatta ana cikin tsakanin da yanzu wa in ka ba na wa'anda mutane abin suna wa'anda jama'a kace to gaskiya dai da zan ba ran fitar amma ba ran fitar ya halatta to wannan shine abin da malamin ke faɗa kuma jumhur duk sun gaba kan haka ya halatta ka gaggauto da zakka abin da ya halatta shine jinkirin ta kawai ana yi wa rayuwa zai Allah anhu ka amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sadaqa annabi alaihi salatu wasallam yayi umarni da abutar da zakka shine a sadaqa fatin da ya ce annabi mana abin jamil ibnu jamil an ji an tambaye shi ya hana ta ga ku a gaban tsawon da zai ja masallan ya roƙi annabi yawa addu'a Allah ya baki da wakai da tumakai kayan gona kayan kiwo tankace ne wannan yau da ni sai da wurin da ni ya fara zuwa masallaci zai zo amma sai an kai ana da ana da wata nan sai ai ya rasa raka raka biyu ana da ana da sai sai dai gudu da lafiya yi wato ya da iko dukiya ya samu dukiya mai yawa saboda haka yi wani jamil ya kai matakin da wato ya yi kuɗi mai yawa sai aka annabi ya tura ya kaji a karɓo da ta gurin da ba ala ba ku samu yanzu kuma kuɗin da ya kai da tayi aka ce a je a karɓo wa kana bin walid da kana ibn walid walid shi ma duk da mutane yake da yake ya kai matakin da ya samu dukiya da yawa wa abbas ibn abdul muttalib da abbas ibn abdul muttalib فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينكم بالجميل إلا أنه كان فقيرا an gane ko annabi alaihi salatu wasallam ya ce ma yakimu bil jalil babu abin da yasa wato babu wata hukuma ko ta gaba ko na ibn jalil babu abin da zai saka da shi dan gane da abin da yasa da shi da dukiya illa annahu kana rasulan ba sai cewa shi da san mabukaci ne ba abnahu Allah wa rasuluhu sai Allah ya rubuce sarki ya wadatar da shi wa rasuluhu kuma annabi ya bar addu'a ya samu dukiya shi ne abin da za ka ce domin mai wadatawa shi ne Allah ya rubuce sarki to kaga ana biya ma dabi Allah Allah ya wadata shi sannan kuma yanzu ya zo ya yi gudu wa amma khalidu amma shi kana ibnu walid fa innakum kadhibuna wa kadhibuna khalida sai ce wai ba su karbo da kai to sai kuna lalin tsakani annabi ya ga muka haka sai ce kadin ka wanda ajra ahu domin shi khalidin walid ya kana shi ya tsare sai ji ba sun fasara da su kai mata cewa gaba daya wato ajra'ahu duka jinkinsa ya yayi ba da shi hubutu abin da ake kira hubutu shine ta aje wani guri na da kake kawo hubutu ko bayan ka huta ci gaba da wato kawo kalmar Allah gida ko wa kaguda ko wani abu kace wani abu da kake so da shi ko bayan mutuwarka kawai a dai aikin Allah shine hubutu ya ce da kada hubutu ko yawa kisa da aka yi shi duka jinkinsa ya hubutu da shi wa'adu dawo da duk wani kayan yakin sa shine kai gida wa'adu dawo tana da jaradan sa na yaki ta gobi azurba wai ta gobin su kuma za ku ga azurba ne gwan duk kudade ne to da abin da yake da shi ma ba su fi sabilillah dan su ta yaki kawai to wanda ya je wannan wata zakani da da ba a cikin abubuwan da za a wani da za a ba da za a ce fi sabilillah ba to ya ba da abu da yake ne fi sabilillah ya bayar wasu ba da nake da kudin gaba ɗaya na zakar ya fitar da sai kayan waɗannan ne fasara yake ko dai ya ajiye su a matsayin wato hukunci ko kuma kudin yake fitarwa ya biyo kayan yanki gaba kai da abin da ya kama da wani wa amma Abbas bin Abdul Muttalib amma shi ba Abbas bin Abdul Muttalib ba ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake shi kuma babban annabi ne fa hiya alaihi sadaqa yake wajibi ne sai ya fitar da wannan zakka wa mithlaha ma ayyuki barama ku ga muku minti biyu ma zai bayar idan dubu 40 zai bayar to 80 yanzu zai bayar wato Allah ke ta ina ajin nafsi ya gidan shi da abin da ya halatta ai takriri kamar da rayuwa muke cewa ya fitar da ta wannan jekar su take kara ne go ko kuma tun da yayi bayar ba kare da ne ce zaka fitar misali 23 ga wata ba shi ke nan ba ga watan nan ko kuma a ce watan rabi'ul thani shi daga wata zaka fitar sai aka hawo haka ba ka shiga wata shekara ba to sai ka bayar da ruwan sai shekara da aka shigo sai ka bayar da ruwan sai shekara da aka shigo shi ne abu da ba da nake ce cewa ko dai ya dinka ko kuma wato zai ba da ruwan wata shekara amma da san da yafi karfi kamar da shi da a ce almugudi ibn kudawa al-maqdisi da sauran malamai sai aka dai cewa ya bayar ajensi na tiya cewa ya ba da nasi tauran a bodin twelve forty two sannan bodin forty three haka nake yawa da su biyu to shi ne ba da nake kawo narko akan wanda yake ba da zakka akwai hadisi yana nan hadisin Abdullahi bin Umar ne ban tsoro wanda annabi alaihi salatu wasallam wanda Abdullahi bin Umar yake cewa wata rana annabi alaihi salatu wasallam ya fuskanto mu sai da buya ma karan muhajirun muhajirun ya ku tare muhajirun gaba daya sai ce da su kamsun idan su ne kulu idan su ne sun bihinna abubuwa da ran haka da rabe ku da su sai ce wa a'udhu billahi min an tudriku hunna sai amma ina nema muku dan kar Allah ya zaku da su wannan abubuwa biyar sai ce abu na farko lam salari al-fa'idatu fi qawmi al-haqqi yace babu yadda za al-gaja ta yadu a cikin wasu mutane ko da shi in dai almaja sai a da cikin mutane annabi alaihi salatu wasallam yace idan ka ga wannan to sai ka hata yi alimu biha har su rika bayyanawa mutane ba sa tsoron ma ji albarka da ga wani zai ya sa a social media ɗaya daga cikin matsalolin da ke ya yi almaja ba ya a yi zasu zama ba wanda ya sani amma yanzu ya ya a gabi duniya ma kowa ya ji to sai annabi ya ce illa ba ga shi yi mutaqul wal auta ba wanda za ki fara yi ba da cikin irin wannan matsala ba dai dai annoba na saba wal auja da yunwa ko da ciwuka iri iri wanda ba a san su ba corona a gaya mu al'umma da ta ba corona banda samu to babu yadda za a yi albaja a yadda na zuci al'umma ba sai ji wannan ya bayyana shi ne annabi ya ce allati lam takun mazad fi aslabihim alladhina mazaw cutar da za ta same su za ta same su cikin a wato a'a za ta same su za ta same su al'umma da suka gabata ba wanda ta taba yi kaje na taba zuwa azumi kai yaro daga jaririya tana ciwon zuciya Allah jaririya hankali na ya gaji sai da kake da wannan ciwon zuciya to kaga annabi alaihi salatu wasalam yace wato wannan abu da ya zabi mutanen da suke wannan sai ya sannan abu na biyu yace babu al'umma da za ta sauya mudu da ma'auni na sikeli ba sai sai Allah ya zarafe su da bari kin ka ba da wahala da wahala abinci haka ne ya wala biyu ke sannan annabi alaihi salatu wasalam yace sannan yawwa bayan haka kuma wajen sultani alayhi annabi yace a tsora musu shugabanni a zalimin shi ta kasa dan annabi alayhi salatu wasallam yace walam yanqahu zakat amwali ba al'umma da zata hana zakka illa mun ulqadra min al-salat ba dai da hana ruwa ne albarka ba ruwa kawai ba ne albarka daga sama ya annabi yace walau lal bahari lam yunqaru ba dan dabbobi ba ma ba za a miki ruwan ba shi kan ruwan albarkatin dabbobi suke ci sannan annabi ali ta zo na da hudu yace walam yanqudu adan la yu'ada rasuli babu yadda za a yi al'umma da kare alƙawarin Allah da alƙawarin annabinsa illa sallallahu alaihi wa aduwa bil jayyi hadisi Allah ya tura musu abokan gaba akan su karbun su wanda ba su ba ba ku kai duba da ba bi a yi da kai mutu kadan dukiya kai ba da mutum ya tashi in ya tashi ba ya ji gura in ya tashi za ka kudin ne ne sai kai inda ya yi zama ba za ka kuma ko ba haka yake faruwa ba da yawa wanda suka tashi kudin ne sun kai mutu wallahi har jikokin jikokin jikokin gaba da shi dan za ke ga mana yanzu gida ka da gida in gida sai da jima yake kaga ba ku dai kaga haka ne sai da haka ne gonar da ka taji cewa aiki ne ka je san tajiya ba bai da wani tajiya anan ko duk garin da kaje ba ko a rubu ne gidan ka je ko a rubu ne sai dai kawai kaje za a ji wasu yan wulaɗin ji wasu kila in kuka gana kan amma a nan ban na gano da suke da gidaje a a cikin ɗan uwansu to kaga Allah ya ya haɗa mu da boko haram suka kasa jama'a yana cikin wa'anda abubuwa bare kuwa da jinna ba jinni al'umma sun ce gane cewa Allah aka tsokana har yanzu mun ci gane haka wallahi wallahi sannan sai na biyar annabi yake wa malan da akum a immatu bi kitabillahi wato babu yadda za a ce jiwa gabanin su ba su aiki da littafin Allah ba wa yatahayyaru bima anzalna fi ta abinda Allah ya saukar akan illa da ana lawo ba a sau bai rau ba sai sai Allah ya ya ga su rika wato um ya ce ka kan su rika fada da jinin wannan biyar din wanne ne ba wasu ka ba dai zo da shi Allah kika kuma da haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye mutum da wani yanzu ba da abin da zaka ina nan da yawa za su addu'a da su ba a gurgude saboda lokaci abin da zamu koya ga cikin wannan hadisi wanda muka biya yanzu shine an yi bayani akan manja jiba alaihi zakka wanda zakka to da ba kan da kudi ke wanda yake yi sai da wanda ta ba da adan sannan na biyu shine wato daukaka wa musulmi dangane da abin da yake shafi zakka sannan a ji wajibi ne waliyul amri shine wato kwamitin na zakka wajibi ne a zamar da zuwa uku wato a cikin ta sai al'umma musulmi domin su rika karɓuwa suna ba wanda ya cancanta ba ta ji ne zuwa saboda lokaci kafin mu je zakatul fitr sai mu lissafo mu din tabbatun da aka ce tura ba wanda sarkin lada ne lalle yake so za mu lissafo sai kuma mu shiga zakatul fitr insha Allah tun da ka karanta ya ce nan ko amma yanzu wani injiniya kana da ran da yi ke da ba saboda gaskiya zan yi da ya na idan kin lafiya ai an ga wani da ne da zuci ko da ya zo da ne da zuci ba shi ba ya fito da bankin da ya saba ba in sha Allah ta'ala to wannan din yana ga saboda lokaci haka za mu tsaya a nan yau gobe a kamun da nayi jami kuma za mu maimaita wannan abiyatin da muka biya a nan saboda muhimmanci da musamman shawara da wasu iyaye suka ba mu cewa wannan baitukan ai ba ma wai a wuraren tsarkika ba haka ya mutum ya rika tuna wa kansa duk wanda bare da saboda haka insha Allah karatun mu na gobe bayan mun karanta kamun jina'i mun ci a gurin kuma za mu kara maimaita a biyar din insha Allah ta'ala akwai dan uwa amma abota karatu dukan mu akwai malam zamani zamani Abdul Salam Aliyu za a daura wannan su kai sati ne zuwa ban dai gane zuwa amma na san yana zama ko da shi yana da tafiya musamman ranar Lahadi 29 ga wata a masallacin Kwargi karfe goma da rai ga wanda ya samu iko ya ji wanda ko ya samu da mutu addu'a kaga addu'a mu na cewa waɗanda aure ka ko a gaba da waɗanda suka sa aure a gaba alaji ya ce a bazara na da bazara to muke akwai wata gaba da ake ta zuwa yake to a zo eh in ja Allah eh to wannan shine dai sannan a ga ita kuma Abubakar Idris Muhammad da Aisha Idris Aibu shi kuma za a yi ranar asabar ta ƙarfe sha biyu a Marini babban masallacin Juma'a bayan bayan biyan mari da secondary school kenan mai duguro da kano shi ma karfe da biyu wanda ya samu zuwa wanda kuma ya samu gobe wa ga shi addu'a muna roƙon Allah maka kucin sarki wayannan bayan Allah Allah maka kucin sarki ya ba su zaman lafiya ya sa kuma abin da iyaye suke cewa a sa an yi kenan Allah ya sa maka da juna ne Allah maka kucin sarki ya shiga al'amuran su ya ba su ikon kulawa da wato nauyin da aka dora mu muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa da kofin ka da kuka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu tashin hankali da matsaloli da kasar nan take nema da shiga ya ubangiji don sunayen ka kyawawa don sunan ka alƙa'aru Allah ka ba mu samuna idan wasu ne a ƙarƙashin ƙasa suke shiryo wayannan abubuwan Allah kana kallon su kuma ba ku karfin ka ba Allah ka ba mu samuna Allah ya ku cikin sarki ka zauna da mu da lafiya Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata yan uwa da suka ga ko aure a gaba da waɗanda aure ya sa a gaba Allah ya shiga lamarin waɗannan bayan Allah da za a ɗaura a wurin sati ne zuwa Allah madaukakin sarki ya tallafa mu Allahumma kunna fi yadina ila ta'atik wa la tukilna ila anfusina tarfata ayun aw aqalla min zalik wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin